الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيريا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau insha Allah ta'ala muna za mu dora a cikin karatunmu da muke cikin littafin irshadu ulil basair wal albab ko ka ce al'irshadu ila ma'arifatil ahkam na shekul allama abdurrahman ibn nasir al-sa'adi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci masjidul burhan a nan unguwar gra a nan garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi yau muna yammaci na ɗaya ga watan jumadal ula hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma ya dace da goma sha biyar ga watan nuwamba miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku to idan idan ba a manta ba mun fara karatu ne a tambayar da malam ya kawo don yin bayani akan sharuɗan da suke sharuɗan da rukunan musulunci guda hudun nan sallah azumi zakka hajji alhamdulillah suke tarayya a cikinsu da kuma sharuɗan da suke bambanta a cikinsu a ƙarƙashin wannan tambaya tambaya ta goma sha shida ne mun yi karatu akan sharaɗin musulunci da kuma a sharaɗin ƙudura samun iko da kuma sharaɗin taklifi haka ne abinda nake so da ku shine mene za mu iya tattaunawa da ku akan waɗannan sharuɗa guda uku da muka yi karatu a kansu sharaɗin musulunci alaƙar wannan sharaɗi da sallah da azumi da zakka da hajji a yadda kuka fahimci karatunmu me alaƙar wannan sharaɗi da waɗannan ibadu sannan ibadu guda hudu don fi luzumin niyyati malam yace wa tashtarikul arba'u aidan malam yace guda hudu dukkan su da sallah da azumi da zakka da hajji duka suna tarayya fi luzumin niyyati alazumtan niyya dukkan su suna tarayya alazumtan niyya mana kowannen su sai da niyya kun ga abin da ya kamata ku fara hararowa kenan an tambaye ku shine dukkan su suna tarayya ko ko ba ba dukkanin suke tarayya ba in ba duka suke tarayya ba wanne ne ya fita wannan shine abin da za ku fara hararowa domin asalin makasudin fasalin kenan shine mu iya gane waɗannan sharuɗan dukkan su sun yi tarayya a cikin su ko sun bambanta in sun yi tarayya a cikin su tarayyar iri ɗaya ne kamar sharaɗin musulunci ko kuma tarayyar sun yi tarayyar amma kowanne da irin yanayinsa kamar sharaɗin kudura to sharaɗin niyya duka sun yi tarayya a kai li hadisi innamal a'malu bin niyyati saboda hadisin innamal a'malu bin niyyati wato sani dai dukkan ayyuka ana yi musu hukunci da niyoyinsu ne fala ta shakku salatun wala zakatun wala siyamun wala hajjun illa bi niyya ko ko sallah ko zakka ko azumi ko hajji ba abin da yake inganta sai da niyya illa bi niyyatin sai da niyya taqa'u min al-fa'il fa'il laha sai da niyyar da take aukuwa daga mai aikata wannan ibadar ba wani ne zai masa niyyar ba sai dai a waɗansu mahallai wanda muka sani a karatu kuma za mu ci gaba da su niyyar kuma ta takaddamu alaiha niyyar da take gabatuwa akan ibadar sharaɗi ne na niyya ku fahimta sharaɗi ne na niyya sai ta rigayi ibada ba a fara ibada gabanin niyya a ce sai mutum ya fara ibadan ne sannan kuma sai ya kulla niyya a cikinta ba zai yiwu ba dole ta taqaddamu alaiha niyya tana riga fara tana tana riga fara ibada illa anna al majnuna was saghira sai da muka magana niyya cewa mutum shi zai yi niyya mai aikata aikin shi zai yi niyya illa anna al majnuna sai dai kaga mahaukaci was saghira da yaro karami yanwi zakata anhuma waliyuhuma waliyinsu shine zai musu niyyar yin zakka wa kadha yanwi alhajja amman lam yumayyiz waliyuhu hakan nan yanwi alhajja zai yi niyyar yin aikin hajji amman lam yumayyiz a madadin wanda bai kai tamyizi ba waliyuhu waliyinsa waliyinsa shine zai yi masa niyya wato anan mu fahimci wasu 'yan bambance-bambance mun karanta cewa ibadar yaro ƙarami tana inganta matukar ya kai tamyizi ya kai ya iya rarrabewa zai iya alwala daidai yadda ake alwala zai iya sallar azahar ya sanya ake azahar ya sanya ake magriba yana iya bambanta wato yunwa da ƙoshi yana iya bambanta yunwa da kishirwa a to wannan ya kai tamyizi don haka ibadarsa tana inganci tana inganta in yayi sallah sallarsa ta yi idan yayi azumi azuminsa ya yi to balle zakka wadda ita ba sharadi ba ne takalifi kamar yadda muka karanta ya gabata ko ba sharadi bane takalifi kuma daga cikin sharuɗan takalifi akwai balaga to tunda takalifi ba sharadi bane da yaro da mahaukaci su wato za a cire zakka a dukiyarsu sawa'un yaron nan ya kai tamyizi yadda zai iya niyya ko bai kai tamyizi ba an gane don haka niyyar zakkarsa ko jariri ne shi ko mahaukaci niyyar zakkarsu waliyinsu ne zai yi niyyar yau a madadinsu shi ne an a madadinsu to amma kun ji sallah da azumi malam bai ware su ba ma'ana kenan niyyar yaro ta sallah niyyarsa ta azumi ta isar masa ya samu ladansa tare da cewa niyya ce mai rauni saboda raunin hankalinsa amma dai ta isar masa ya samu ladansa ba sai an masa niyyar sallah ba ba sai an masa niyyar azumi ba saboda an sharɗanta tamyizi ai idan ƙasa da tamyizi ne to ba shi da hatta niyya mai raunin ma ba shi da niyya mai rauni saboda bai kai tamyizi saboda raunin hankali sannan kuma ba zai iya gabatar da aikin akan surar da yake ba saboda raunin hankalinsa to da ya rasa waɗannan abubuwan guda biyu sai ya zama ibadarsa ba ta da inganci ko azuminsa ko sallarsa amma idan ya kai tamyizi to hankalinsa ya taso ta yadda zai iya samun niyya sannan zai iya aiwatar da aikin akan surar da ake bukata to tare da raunin hankalinsa to shari'a ta karbi wannan aiki nasa ta kuma ba shi ladansa wannan a sallah da azumi kenan amma a zakka tunda hakki ne da ya race a dukiya to yanzu ba za ma mu jira maganar tamyizi ko rashin tamyizi ba kawai waliyinsa ne zai masa niyya ya cire masa zakka an fahimta idan muka je aikin hajji kuma aikin hajji yana yiwuwa ga yaro ƙarami amma ya bambanta da ƙarami a sallah ƙarami a azumi ƙarami a sallah da azumi akwai sharaɗin tamyizi amma a aikin hajji ba a sharadin tamyizi ko yaro bai kai tamyizi ba ko bai kai tamyizi ba zai iya aikin hajji kuma ya samu ladansa na hajji domin waccan yaron da matarsa ta nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah alihada hajju shin wannan yana da ladan hajji kala na'am yace eh walaki ajrun ya ma kina da naki ladan wannan yaron bai kai tamizi ba sannan ayyukan hajji ba irin ayyukan sallah da azumi ba ne ba ayyukan hajji ayyuka ne da wato galibinsu wato samuwar mutum ake da bukata samuwar mutum ake da bukata shi ya ma aikin hajji ba shi da wani idan ka ɗauke ɗaukan harama da talbiya karon farko to aikin hajji ba shi da wani zikiri na wajibi ba shi da wani zikiri na wajibi ɗawafi zagaye ka'aba ne kawai ko mutum bai ce komai ba zagaye ka'aba ne kawai ɗawafi safa da marwa kawai mutum ya zirga-zirgar ne ya je ya dawo sau bakwai shine safa da marwa ko bai ce komai ba kuma ko bacci yake aka tura shi an gane ko niyyarsa ta ɗaukan aikin hajji tun san da ya ɗauki aikin hajji ta isar masa duk ayyukan nan a yi da shi yana sume a tafi da shi mina sumamme a yi arfa da shi sumamme a dawo a kwan da shi a muzdalifa sumamme washe gari a wakilce shi a masa jifa sumamme ya kwana amina a masa jifa washe gari su mamme ya sake kwana a masa jifa su mamme ya sake kwana in bai mutu ba to tunda aikin hajji samuwar mutum ka iya cewa shine casa'in bisa ɗari na aikin to yaro kenan ko bai kai tamyizi ba tunda aikin su mamme ma na aikin hajji aikin su mamme ma ya inganta a suma aka yi mutum arafa a wunin arafa yana sume har a sauko daga arafa a dawo muzdalifa a kwana a muzdalifa yana sume sai washe gari ya farfado ya yi arafa to kaga ai gara farkakke mara tamyizi akan sumamme don haka sai ya zama sharaɗin tamyizi a aikin hajji sharaɗi ne wato tamyizi a aikin hajji ba sharaɗi ba ne ba ba sharadi bane shi yasa malam yace wa kadha yanwi hajja amma lam yumayyiz hakan nan zai yi niyyar aikin hajji a madadin wanda bai kai tamyizi ba waliyuhu waliyinsa sai masa niyyar aikin hajji a dauki aikin hajji shikenan zai yi aikin hajjin sa ko da bai kai tamyizi ba mahaifiyarsa matarsa na ce o mahaifiyarsa to lalle mahaifiyarsa ya matarsa kuma wa min ash-shurut al-mushtarika بين الأربع الوقت هكذا تو وتشترك من اوكي وتشترك الصلاة والصلاة للي وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على الأحرار والعبيد malam yace da sallah da azumi duka biyun suna tarayya bi wujudi bi wujubihima da wajabarsu alal ahrari akan ƴaƴa wal abidi da bayi almukallafina waɗanda suke balagai masu hankali da sallah da azumi su bi sun yi tarayya akan sharafin mai sun yi tarayya akan rashin sharɗantuwar a ‘yanci. ‘yanci ba sharaɗi ba ne na wajibcin a sallah da azumi shi ne magana yawwa ai da ku ji wasu sharɗan ana lissafuwa sai a ce me sai a ce hurrun baligun akilun eh a ce ɗa to sallah da azumi sharaɗin yanci ba shi da tasiri a cikinsu to shi yasa malam ya ce da sallah da azumi suna tarayya bi wujubihima da wajabarsu nan da ya ce da wajabarsu kenan me eh suna wajaba suna wajaba alal ahrari wal abid akan ƴaƴa da bayi duka al-mukallafina ko al-mukallafaini in ka ce almukallafai nau'in in ka ce almukallafina jam'in jam'in yaya da jam'in bayi dukka suna wajaba a kansu bi khilafi zakati wal hajji amma safanin zakka da hajji fa innahuma yaktasani bil ahrar domin da zakka da hajji sun keɓe sun keɓe sun keɓanta da yantattu shi sa idan ana irga maka sharuɗan zakka sai a ce maka me sai a ce alhurriya yanci in ana irga maka sharuɗan hajji a ce maka alhurriya yanci malam ya ce wasababu fi zalika sababin da ya jawo haka kuwa annahu taqaddama anna al-qudrata shartun fil jami' ai ya gabata cewa kudura sharaɗi ne a dukka guda hudun sallah azumi zakka hajji sai da kudura ko to wal zakatu wal hajju imadul qudrati fihima al malu da zakka kuwa da hajji wato ginshikin samun iko a cikinsu na dukiya aikin hajji kam ina gangar jikin ba za ta aikatu ba sai kaje wajen to kafin ka je wajen fa ba hidimar dukiya ba ce don haka da zakka da hajji wato madogarar kudura samun iko a cikinsu shine dukiya wal abdul mamluku la mala lahu shi kuma bawa da aka mallaka baya da dukiya fa huwa kal faqir al mu'sir shi daidai yake da fakiri al-mu'sir marashi daidai yake da fakiri marashi kaga a koda a ce kuwa fa bawa a ce wani wani katon likita ne mai kuɗi ko wani injiniya ne mai kuɗi ko wani lauya ne mai kuɗi ko wani malamin makaranta ne mai kuri kasu jawo shi na an gane ko ko da a ce wannan bawan wai an ce bawa kar a ɗauka cewa idan an ce bawa to kawai shi wulakantacce ne ba zai zama mutum irin kowa ba a'a yadda ɗa yake zama a duniyance ya zama kadara ya yi dukiya ya zama arziki haka ake samun bayi suna yi eh sosai mutum yana da bawa in a zamanin yanzu ana bayi zai sa shi makaranta zai sa shi a makaranta a ɗauki ɗawar nesa ya je ya yi kaza ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza zai nuna masa sana'a ya kware a kanta ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza sai dai matsalar shi ma kadara ne balle abin da ya balle albashin nasa ko allowances din nasa ko wani waye din nasa an gane ko to kaga kenan a ce kuna aiki waje ɗaya da bawa kowannenku ya samu kuɗi makudan kuɗaɗe wanda sun fi ƙarfin maganar kujerar makka sun fi ƙarfin maganar zakka kai kana yin zakka ka biya makka shi ko bai isa ba saboda shi ma kayan kasuwa ne yanzu shi ma za a iya markararrawa a sai shi to kaga kenan bai mallaka ba bai mallaka ba to shi yasa malam yace kawai ka ɗauke shi kal faqiri al mu'sir kamar fakiri ne mara shi yana zakka fakiri mara shi yana haji hawa to haka ba waki dan haka duk abin da ya mallaka na ubangidansa ne wa kadhalika jami'ul ibadati al maliyya hakan nan dukkanin ibadoji wanda suke na dukiya la tajibu alal ariqai ba sa wajaba wannan ibadoji wanda suka shafi dukiya kamar kafara la tajibu alal ariqai ba sa wajaba akan bayi li hada sababi saboda wannan sababin menene sababin shine sababin wato samun iko inda samun ikon dukiya ne to su ba su da wannan ba su da wannan wa mimma haka ne to tell me huh? فصارت الحرية أي to wannan kan kuma ban gan shi ba ne a littafi na yare aka yi haka to to to menene fasatul huriyatu sharfan sai don haka sai hurriya yanci ya zama sharafi ne izzakati wal hajji faqat sai ya zama wato yanci sharafi ne faqat kadai izzakati wal hajji a zakka da hajji amma ba sharafi bane a sallah da azumi kuma a matsayin ku na ɗaliban ilimi idan aka tambaye ku me ya jawo haka din na da za ku iya bayani yau aka ce meye meye sirrin da yasa aka ce aka ce aka ce yanci ba sharadi bane a sallah yanci ba sharadi bane a azumi amma sharadi ne a zakka da haji me ba za ku iya bayani hmm? yau to yanzu daga nan idan kana karatu za ka zo ka gane idan aka ana kawo sharadin wata ibada aka ce al-hurriya nan da nan za ka gano me yasa aka sa hurriya ta zama sharadi in ba ka ga hurriya ba ka iya gano me yasa babu hurriya a cikin sharuɗa wala Allah zaka gano sirrin da ya sa haka na sai aka ce wa min shuruti aina aha alwaqtu ko wa min shuruti almushtaraka bayna al-arba'a daga cikin sharuɗa almushtarakati waɗanda suka suka suka tarayya بين الأربع بين الأربع فكان ودنا ركن غدا هدو أبي الوقت لوكتي لوكتي kaga sallah tana da me lokaci azumi fa yana da lokaci zakka fa hajji fa to amma irin ɗaya ne lokutan yawa irin yadda suka haɗu a kudura suka bambanta a a yanayin kudurar to haka suka hada a lokaci suka bambanta a yanayin lokaci wa annaha kullaha la talzam illa bi dukhuli waqtiha kuma dukkan su guda hudu ba sa wajaba illa bi dukhuli waqtiha sai da shigar lokacin su wal waqtu yakhtalifu bi ikhtilafi hadhihi al ibadat amma lokacin yana bambanta da bambantar waɗannan ibadoji fa auqatu salawatul khams malam yace lokutan sallolin nan guda biyar az-zuhri wal asri wal maghribi wal isha'i wal fajr la talzamu wa la tasihu illa bi dukhuliha sallar sallolin nan la talzamu ba sa wajaba wala ta siko kuma ba sa inganta ko mutum ya yi shishigi ya yi illa bi da ha sai da shigar lokacin فالظهر من الزوال إلى مصير في آه مثله بعد في الزوال ما ليتي شيء زهر هكذا min zawali yana farawa ne daga karkatar rana ila masirin fai'i mislahu zuwa lokacin da wato inuwa za ta dawo mislahu daidai da mai ita karkatar rana zuwa lokacin da inuwa za ta zo daidai da mai ita ba da fai'i zawali amma bayan an cizge bayan an cire inuwar karkatar rana akwai zillin zawal ko fai'ul zawal na ji mun taɓa magana a kansa ba dukkan yanayin shekara ne ake samun haka ba amma akwai wasu yanayi na shekara wanda rana tana tsakiya amma inuwa kuma ta ɗan gota ya danganta da irin yanayin matafiyar da rana take tafiya idan tana tafiya a karkace to dole ko ta je tsakiya sai an samu inuwa a karkace in tana tafiya a tsakiya to in ta iso spetin abu inuwa za ta zama a gindinsa amma idan tana tafiya ta gefe in ta iso setin abu ma to ai za ta haska shi inuwarsa za ta gota idan inuwarsa ta gota kuma rana tana tsakiya to wannan gotawar ba za a yi lissafi da shi ba idan ta ainihin karkata ta asalin gota to inuwa za ta karu daga abin da ya karun nan shi ake lissafin lokacin sallah so idan ta kai inuwar abu ta zo daidai da tsawonsa in muna so mu cire inuwar karkatar rana to kaga kenan za mu samu inuwar ta gota tsawon abu sai ta gota tsawonsa ne saboda za mu cire gwargwadon inuwar da muka samu kafin rana ta karkata za mu cire wannan gwargwadon banda shi a lissafi to sai iya wannan gwargwadon ya haura sannan sai lokacin azahar ya kare idan a wannan yanayin akwai me akwai zillus akwai zillus zawal amma idan a wannan yanayin babu zillin zawar shi kenan malam ya ce a wal'asru min masirihi mislahu shi kuma lokacin la'asar yana farawa daga lokacin da tsawon abu zai zo daidansa ila mislaihi zuwa lokacin da zai ninka shi ribi biyu nan ma duk muna jira ne fai'ul zawal idan akwai alal mazhab kamar yadda yake wannan a mazhabar hambaliya malai ce wa alal sahihi amma bisa ingantaccen zance la'asa tana karewa ne ila sirari shamsi zuwa fatsin rana wannan shi ne abin da ya tabbata a hadisi zuwa fatsin rana daga nan an shiga larura wal maghribu lokacin magariba kuma min al-ghurubi ila maghibil humra daga faduwar daga bacewar rana shine maghib daga al-ghurub min al-ghurub daga faduwar rana ila maghibil humrati zuwa kuyan ja zuwa kuyan ja wannan jan shi ake cewa shafaki asali sauran furfushin hasken rana ne to idan ya ɓace mafaɗar rana ta duhu babu ja to magariba ta ƙare wal isha'u min maghibil umrati isha kuma tana farawa daga ɓacewan ja na hasken rana ila sulutin laili zuwa ɗaya bisa ukun dare alal mazhabi akan mazhaba wa ila nisfihi ala sahih bisa zance ingantacce kuma muhtarin isha yana kaiwa har rabin dare wal fajr min tulu'ihi ila tulu'i shamsi al fajr kuma wato sallar asuba lokacin yana farawa daga kudowan al fajr ne ila tulu'i shamsi zuwa kudowar rana to bayanai akan lokutan sallah wannan ba mahallinsa bane ba wa zakatu la talzamu illa bi dukhuli waqtiha afwan haka ne wa zakatu la taz- la- la talzamu illa bi dukhuli waqtiha zakka kuwa ba ta wajaba ita ma sai da shigar lokacinta wa huwa tamamul hawli fi jami'il amwaliz zakawiyya wato shikan lokacinta kuma shine tamamul hauli wato cika shekara fi jami'il amwalin zakawiyya a cikin dukkanin cikin dukkanin dukiyoyi da ake musu zakka a ya hada da dukiyar a a dukiyar dabbobi da kuma dukiyar kuɗi da kuma dukiyar kayan kasuwa an gane ko yawwa illal mu'ashsharat in banda wato amfanin gona fa waqtuha hasaduha wa jazaduha lokacin su shine hasaduha girbin su wa jazaduha da tsinkar su وشراك ها ايه شنو دك شنو اوكي حصادها قرب وجذاذها دتنكسو شنو لوكتين زكسو كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولكنه يجوز تقديمها سيدي يا حلتا أقبات الدسو قبل ذلك حيث وجد السبب قبانا هكا idan har an samu sababi na cire zakka wato ya kai mai ya kai nisabi ya kai nisabi to kuma wani dalili ya taso na a cire zakkar to a iya cirewa kafin lokaci to anan za mu fahimci cewa daga cikin ibadu akwai ibadar da akwai ibadar da gabatar da ita akan lokacinta yana hana ingancinta akwai ibadar da kuma gabatar da ita akan lokacinta baya hana ingancinta ibadar da gabatar da ita akan lokacinta yana hana ingancinta za ka ce galibin ibadu ma'abuta lokaci ibadar da kuma gabatar da ita akan lokacinta baya hana ingancinta ibadar da galibi take da alaƙa da dukiya kamar zakka cire zakka kafin lokacinta cikan lokacinta shine wajabata amma kafin lokacinta in bata wajaba ba amma idan an cire ta yi kamar kafara malamai sun yi magana kan kafara kamar kafarar rantsuwa mutum ya yi rantsuwa kuma akan ba zai yi abu ba kuma sai ga yin shi ya fi masa alkhairi sai canza shawara zai yi tun da zai yi me ya kamace shi kafara to shin zai iya yin kafarar kafin yin abun ai kun ga sai in yayi abun ne rantsuwar ta karye sannan kafarar ta zo to amma tunda al'amari ne da dukiya ta shiga ciki to ya halatta a gabatar da kafarar kafin ya halatta a gabatar da kafarar kafin mai kafin karya rantsuwar ma ya halatta wasu yamu azumi kuma siyamu ramadana la yalzamu wa la yasihu illa bi maji'i ramadan azumi kuma nan ana nufin azumin ramadana baya zama dole kuma baya inganta illa bi maji'i ramadanu sai idan ramadan din ne yazo in ramadan bai zo ba baya wajaba kuma idan mutum ya shi baya inganta sai da shi ana iya yin sa bayan lokacinsa amma kafin lokacinsa ba a yi sa in advance wal hajju la yalzamu aikin hajji baya zama dole baya wajaba wala yasiku shi ma baya inganta illa bi waqtihi sai a lokacinsa alhajju ashhurun ma'lumat bi khilafi al-umrati fa innaha tasihhu kulla waqtin amma sabanin umra ita tana inganta kowane lokaci ita umra ba iyakance mata lokaci ba don haka ita da kowane lokaci ana yinta ba ranar da ba umra babu lokacin da ba umra safe ko rana ko yamma ko dare umra ba sai rabiul awwal ba watan maulidi ba sai rajab ba watan larabgana ba sai ramadan ba a ita umra duk kwanakin shekara kwanakin umra ne ga wanda ya samu iko na sai me eh wa mimma eh to to to ina jin ban da shi eh eh okay wa mimma taqtasu bihi salatu min ash-shuruti gashi nan wa mimma taqtasu bihi salatu min ash-shuruti daga cikin sharuɗa wanda sallah kadai take banta da shi at-taharatu min alhadathi wal khabathi tsarki na hadafi da khabathi kaga azumi ba sai da shi ba kaga zakka ba sai da shi ba kaga hajji ba sai da shi ba an gane amma sallah sai da shi wa satru al'aurati da suturta al'aura eh ba sharadi bane zakka sai ka sa kaya ka cire ba sharadi bane azumi sai ka sa kaya sannan kai hakan nan aikin hajji ba sharafi bane sai ka sa riga da wando bari ma cire su ake yi wa yusharikuhuma wa yusharikuha fi hadaini min juz'iyatil hajji sai dai a yana tarayya da sallah fi hadaini cikin waɗannan abubuwan guda biyu hadafi da khabasi tsarkin hadafi da tsarkin khabasi min ziyadul hajj daga cikin daga cikin wasu daga cikin wasu wato wasu ayyuka juz'iyat wasu ayyuka na aikin hajji suna tarayya da sallah a tsarkin hadafi da khabafi menene wasu daga cikin ayyukan hajjin at-tawafu faqat tawafi kadai a cikin ayyukan aikin hajji shine yake tarayya da sallah akan sharaɗin raful hadafi wa izalatul khabafi wa istiqbalul qibla da fiskantar alqibla wa ijtinabun najasati da nisantar najasa fil badal wa thawbi wal buq'a a gangar jiki da tufafi da guri kamar yaya na ha eh at-tawaf faqat ahan sai ne wa satru awra eh tayyib eh da da suturta al-awra eh saboda aikin hada sharadi ne sai kai me sai ka sa ihrami sharadi ne sai ka sa ihrami zane ka ɗaura mayafi ka yafa a kafaɗa na wasu ikbalul kiblati da fuskantar alkibla da nisantar najasa filbadani wa sauƙi buka wani a ɗawafi a ɗawafi dole sai an fuskanci alkibla a ina a dawafi sai mai dawafi sai ya kalli ka'aba kenan a la yawwa alƙiblar dawafi alƙiblar dawafi dole ka sanya ka'aba a hagudinka shi ake nufi da istiqbalul qibla eh dole ka sanya ka'aba a haguna idan ka zagaya ta dama bai yi ba in ka sa ta a dama bai yi ba dole sai dai ka sa ta a hagu kuma ba za ka ba za ka fuskance ta kana jan kafa kana zaga ta da haka ba za ka juya mata baya kana jan kafa ka zaga ta da haka ba dole sai dai kana tafiya ne ka sanya kafadarka ta ka sanya ta a kafadarka ta hagu haka nisantar najasa tunda an sharɗanta tsarki a tsawafi to dole ka nisanci najasa ya zama tufafin naka ba najasa ya zama gurin da kake ainihin wato a jikinka ba najasa sannan albuq'a wurin da kake takawa kake dawafin ba najasa eh wannan sharafi ne to wannan shine yadda haddi da sallah suka yi tarayya a cikin wasu ayyukan kenan a wasu a wasu a wasu sharuɗan sun yi tarayya a sharaɗin hadasi da kabasi a dawafi kenan dawafi yayi tarayya da sallah a sharaɗin kabasi da kuma hadasi sannan haka shi hajjin ɗungurungun ya yi tarayya da sallah a sharaɗin suturta al'aura falhasilu annaha ishtarakat fi arba fi arba'ati ashiya haka ne falhasilu mala yace a takaice dai annaha ishtarakat fi arba'ati ashiya al-islamu wal qudratu wan ni al-islami haka zai zama eh a takaice dai waɗannan rukunan guda hudu ishtarakat sun yi tarayya fi arba'ati ashiya'a cikin abubuwa guda hudu al-islami wal qudrati wal niyyati wal waqti sun yi tarayya kan sharadin musulunci da samun iko da niyya da lokaci washtarakat ma siwa zakati bit taklifi wanda kuma ba zakka ba sun yi tarayya akan takalifi sallah da azumi da hajji washtarakat zakat wal hajj bi ishtirat al hurriya da zakka da hajji kuma sun yi tarayya akan sharadin yanci waqtasat salatu bil baqiyya ita kuma sallah ita ce take banta da sauran sharuɗa li sharafiha wa fadliha saboda girmanta da falalarta wa tina'i shari'i al balighi biha da kuma yadda shari'a mai matuƙar hikima ta wato lura da al'amarin sallah wallahu alam su'al tambaya bi ayi shay'in tudraku salatu da wani irin abu ake riskan sallah mala yace aljawabu amsa al-idrakatu muta'addida mala yace riske-risken nan kala-kala ne daban-daban ne muta'addida wato ba ɗaya ba ne riskan nan ba ɗaya ba ne fa idrakul waqti lil jama'ati wal jumu'ati haka ne akwai riskan lokaci lil jama'ati ga masu sallar jama'a wal jumu'ati da masu sallar juma'a anan malam da ya ce lil munfaridi ma eh sai ya zama idrakul waqti lil munfaridi wal jama'ati wal jumu'ati akwai riskan lokaci ga mai sallah shi kadai da masu sallar cikin jama'a da masu sallar juma'a akwai kuma wa idrakul jumu'ati akwai kuma riskan ita kanta juma'ar sallar wa idrakul jama'ati akwai kuma rizkan ita kanta jama'a sallar wa man bihi mani'un fazala wa adraka alwaqta da kuma wanda yake da mani abin da zai hana shi sallah fazala sai wannan abin da zai hana sallar sai ya kau wa adraka alwaqta kuma ya samu sauran lokaci riska nawa kenan a riska hudu na farko riskan lokaci ga mai sallah shi kadai ko masu sallah a jam'i ko sallar juma'a yaya ne ne riskan lokaci yaushe ne idan kai sallah za a ce ka samu lokacinta yaushe ne masu sallar jam'i za a ce sun samu lokacin yaushe ne masu sallar juma'a za a ce sun riski lokacin sannan riskan sallar juma'a yaushe ne za a ce ka samu sallar juma'a to shine za a ce baka samu sallar juma'a ba riskar sallar jama'a yaushe ne za a ce ka samu sallah tare da liman yaushe ne za a ce baka samu ba na hudu riskar lokaci bayan bayan rabuwarka da uzuri wani uzuri ya same ka wanda ba za ka yi sallah ba kamar mace mai haila sai uzurin ya tafi to wani lokaci ne zai saura mu ce ta riski lokacin sallah wani lokaci ne idan ya zama shi ne ya saura za a ce ba ta riski lokacin sallah ba an hango wannan karatu? wa kulluha ala sahihi mala yace dukka waɗannan riska bisa zance mai inganci wa huwa ihdar riwayatayn an al-imam ahmad kuma shine wato ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu daga Imam Ahmad la tudraku illa bi raka'a dukkan su ba a dukkan sai da raka'a da lokacin da sallar duk ba a dukkan sai da raka'a in ka samu abin da ya kai raka'a to ka samu lokaci in ka samu abin da ya kai raka'a a sallar juma'a ka samu juma'a in ka samu abin da ya kai raka'a a sallar jam'i sallar jama'a ka samu sallar jama'a tare da lima idan uzuri ya wuce wanda ya hana ka sallah ka samu lokacin da ya kai kai raka'a to ka samu sallah jama'a gane wannan karatun yana da matukar muhimmanci da a ce mu bi shi a mazhaba kamar mazhabar malikiya idan idan da hakan nan ne wanda bai taɓa saninsa a mazhaba ba ba zai fahimci shi yadda ya kamata don a malikiya masu uzurin sun kasa su kashi-kashi mai haila jininta ya ɗauke kafin faduwar rana abin da ya rage da faduwar rana jinin ya ɗauke bai wuce minti goma zuwa minti sha biyar ba rana ta fadi ko kafiri ya musulunta a daidai wannan lokacin ko yaro ya balaga a daidai wannan lokacin abin da ya rage da faduwar rana bai wuce minti goma ko sha biyar ba to malikiya sun rarraba akwai wanda za a haɗa masa za a haɗa masa wato za a haɗa masa har da lokacin tsarkinsa har da lokacin tsarkinsa yanzu ka kaddara mai haila a ce idan haila ta ɗauke mata saura minti goma sha biyar rana ta faɗi to minti nawa ne zai ɗauke ta ta yi wanka za mu cire shi a cikin sha biyar ɗin sai mu ce minti goma zai ɗauke ta ta yi wanka na haila ta gama sai mu ce to sauran minti biyar zai ɗauke ta ta yi raka'a nawa kya minti biyar zai ɗauke ta ta yi raka'a biyar sai a ce to a zahar da la'asa sun waje ba kanta sai mu ce a'a ko ko mu ce minti biyar ba zai ɗauke ta ta yi raka'a biyar ba zai ɗauke ta ta yi raka'a ɗaya misali sai a ce to la'asar ta waje ba kanta ita kadai a zahar ta faɗi wanda kuma ba za a kaddara masa tsarki ba ba za a sa masa tsarki a cikin lissafinsa ba misalin a ce kafiri ya musulunta shin za mu sa masa wankansa na musulunci a cikin minti sha biyar ɗin nan ko ba za mu sa masa ba idan ba za mu sa masa ba to minti sha biyar zai kai shi ya raka'a nawa in zai kai shi ya raka'a biyar to a za da la'asar sun waje ba kansa domin kenan ya kai ya yi la'asar ya kai yayi azhar raka'a hudu ya tashi yayi la'asar raka'a ɗaya kafin rana ta fadi kuma riskan sallah riskan raka'a ɗaya riskan sallah an gane yawwa ina ko a eh dab da shan ruwa eh wa za a sa masa shan ruwa a ciki lissafin shan ruwa a littafin shan ruwa ba ya cikin ba ya cikin littafi yi ba sai rana ta faɗi ba a su yi rana ta faɗi ai ayyukan kafin faɗuwar rana su ake lissafawa don haka malam ya ce faman adraka min alwaqti raka'atan wanda duk ya riski raka'a ɗaya a lokaci faqad adrakahu ya riski lokacin to bai samu da bai samu yayi la'asar ba har rana ta kusa faduwa yayin da ya yi tsarki ya zo ya fuskanci alkibla ya kabbarar harama ya yi raka'a ɗaya sai rana ta faɗi sauran raka'a uku ya yi su ana kiran sallar magariba to ya samu la'asar akan lokacinta ya samu lokaci saboda ya yi raka'a ɗaya a cikinsa an gane ko shi kansa fa samun raka'ar idan kai karatun mazhaba za ka ga da bambanci wai kama ruku ne samun raka'a ko ɗagowa nai malam yace wa man adraka min aljum'ati aw aljama'ati raka'atan faqad adrakaha duk wanda a juma'a ya samu raka'a daya ko a sallar jama'a ya samu raka'a daya faqad adrakaha to ya samu raka'a ya samu raka'a dan haka ya samu wannan juma'a afwan duk wanda a juma'a ya samu raka'a daya ya samu juma'a duk wanda a sallar jama'a ya samu raka'a daya ta ƙarshe ya samu wannan sallar gaba ɗayanta sai ya ce wa man adraka min alwaqti raka'atan wanda ya riski raka'a ɗaya a lokaci lokacin sallah ba'da zawali mani'ihi bayan gushewar abin da ya hana shi yin sallar kamar mace mai haila lazimat tilka salatu to wannan sallar ta zama dole a kansa tunda ya samu zai ya samu a lokacin da ya saura da yake min alwaqti raka'atan wato yanzu ba dubawa za mu yi da yin sa ba ku duba idan ana maganar raka'ar lokaci da bambanci da raka'ar sallah raka'ar sallah yin ta ne amma raka'ar lokaci samun ta ne yanzu misali macen da jinin haila ya dauke mata saura minti biyar rana ta faɗi misali sai muka cire mata uzurin tsarki sai muka ɗora mata nauyin yin sallah ka kaddara minti biyar ɗin nan da alwala da sallar ya ishe ta ta yi raka'a ɗaya kafin rana ta fadi to amma sai bata yin ba take ta suku-suku har rana ta faɗi bata yi ba to samun lokacin ya wajabta mata la'asar ko da da bayan magariba ne ya wajabta mata al'asar to ina so ku bambanta tsakanin samun sallah da samun lokaci kowanne da raka'a ake samun sa ana samun sallah da raka'a amma idan an aikata ta shi kuma lokaci ana samun sa da raka'a idan an riski gwargwadon yin raka'a na lokacin an gane yawwa da haka malam yace wa man adraka aqalla min raka'atin ومن أدرك من الوقت ركعة duk wanda ya riski raka'a ɗaya min alwakti amma na lokaci ba da zawali mani'ihi bayan abin da zai hane shi ya kau lazimat ku tilka salatu wannan sallar ta zama dole a kansa ko da bai yi ta ba sai ya rama ta wa man adraka aqalla min raka'atin wanda kuma ya riski kasa da raka'a ɗaya lam yudrik fiha kullaha bai riski ainihin wato bai riski raka'ar gaba ɗayanta ba ya riski kasa da raka'a ɗaya bai riski dukkan raka'ar ba lil hadithin sahih na e wa man adraka aqalla min raka'atin lam yudrik fiha kullaha duk wanda ya riski kuma kasa da raka'a to bai riski kowanne ba bai riski sallah ba bai riski lokaci ba wanda ya riski kasa da raka'a bai riski sallah ba bai riski kuma lokaci ba wa lil hadith sahih saboda ingantaccen hadisi da yazo man adraka raka'atan min as-salati faqad adrakaha duk wanda ya riski raka'a daya na sallah to ya riske ta muttafaqun alai wa hadha ya ummu jami'al idrakat al-mazkura wannan kuma ya game dukkanin riske-riske da suka gabata walam yu'allika shari'u بأقل من ركعة shari'a bata rataya kasa da raka'a bata rataya riskan kasa da raka'a idraka raka'atin wala ghairiha ko walam yu'allika shari'u bi aqalla min raka'atin shari'a bata rataya wato riskan kasa da raka'a idraka raka'atin riskan raka'a ba wala ghairiha ko kuma wani abu ba raka'a ba wato ita shari'a kasa da raka'a bata rataya masa samun komai ba shine ma'anar maganar kasa da raka'a shari'a bata rataya masa samun raka'a ko samun wani raka'a ba kenan shari'a bata rataya masa komai ba samun kasa da raka'a wannan wal mashhur min al madhhab malam yace abin da yafi shahara a mazhabar hanbaliya fi hadhihi masail a waɗannan mas'aloli annaha tudraku bi idraki takbiratul ihram wai shine ita raka'a ana riskanta da samun kabbarar harama fil waqti a cikin lokaci aw qabla inqida'il jama'ati ko kafin ko kafin kammala wa sallar jama'a a mazhabar hanbaliya idan mutum ya samu kabbarar harama a mazhabar hambaliya idan mutum ya samu kabbarar harama to ya samu sallar ya samu sallar ya samu sallar sallar jam'i eh da ya da ya zo yayi kabbarar harama ba ai sallama ba da yayi kabbarar harama ba ai sallama ba to shikenan ya samu sallah eh wa amma wannan wannan abunan kenan sauran salloli da lokaci da lokaci idan zai samu gwargwadon abin da zai kabara harama kafin rana ta faɗi to ya samu la'asar gwargwadon kabara harama kafin rana ta fito ya samu asuba idan zai samu kabara harama kafin liman ya sallama ya samu sallar jami'i wa ammal jumu'a amma sallar jumu'a salatuha la waqtuha fala yudraku illa bi raka'a amma sallar juma'a sallar ba lokacin ba lokacin ba sallar ba lokacin ba suka ce fala yudraku illa bi raka'a ita sallar juma'a ba a samu da sai da raka'a a hanbaliya kun ga mu a malikiya duka raka'a ne kamar yadda malam yace wa sahihu duka raka'a ne ba maganar kabbara harama raka'a kawai ko juma'a ko jama'a ko meye ma amma su sai suka bambanta amma sun a juma'a sai suka ce sai dai in ya sarraka'a ne ya samu juma'a to me yasa saboda za su kan ciki yanzu a sallar jama'a idan ka zo ka samu ana magariba ana tahiya sai kai kabbara harama sai ka shiga kai sallah sai aka ce ka samu sallah in ka tashi raka'a nawa za ka yi azhar fa isha fa to juma'a fa idan aka ce in kai kabbarar harama kai tahiya aka ce ka samu sallar juma'a in ka tashi mai za ka yi to yi suka ce to banda juma'a babu ban santa ba mutum bai samu raka'a bai raka'a biyu ran juma'a kai to ai kun ga har masu sassauci ma da cewa kabbara harama ta ishi mutum ya samu sun cire juma'a balle dama masu cewa sai an samu raka a wajen a kanku ba na bari mu gama wannan magana to kar mu koma aha menene menene na faɗa eh sosai ma na faɗa ko kafin kammala sallar jama'a mutum ya kabbara harama ya shiga eh zancen da muke yin kenan malam yace fala yudraku illa bi raka'a ko fala yudriku illa bi raka'a inda juma'a ne ba zai riske ta ba sai da raka'a guda qaulan wahidan fil madhhabi a madhabar ma babu sabani babu wata riwaya magana ce guda daya inda juma'a ne sai da raka'a wal awwalu asahhu mala yace zancen farko kuma shi yafi inganci shine kowace ma raka'a ce ba wani kabbara harama mala yace kamata kaddama kamar yadda ya gabata wallahu a'lamu Allah shine mafi sani to zamu tsaya daga wannan tambayar sai Allah sati idan Allah ta'ala kai mu sai mu dora wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah